الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشيغ بركاتنا أكيدة ko kuma littafi da yake bayani akan manhaji na magabata su ne ahalus sunnati wal jama'a wato manhajin salaf eh manhajin salaf a babe a matafiya ta aƙida da sauran al'amurra a wannan littafi mai suna al'aƙidatul wasitiyya li shekhul islam ahmad ibn taimiyya rahimahullah muna nan cikin shafi na 97 inda shekul islam yake kawo ayoyi daban-daban waɗanda suka kunshi tabbatar da wani sashe na sifofi ga Allah yawwa saboda dalilai guda biyu kamar yadda muka sha faɗa dalili na farko don a yi raddi ga annufatu su ne masu kore sifofin al-mu'attila min al-jahamiyya walmu'tazila da sauransu dalili na biyu kuma don a yi raddi ga al'asha'ira da su almaturidiya da alkullabiya waɗanda su kuma sun tabbatar da wani sashe na sifofin amma bil'akal labin nas eh shi yasa shekul islam sai ke kawo ayoyi don ya yi raddin waɗannan abubuwa guda biyu cewa su manhajin salaf to ya saba ma waɗancan gaba ɗaya su ba su tabbatar da abu sai da dalili in allah ya tabbatar ma kansa suna ko sifa sai su tabbatar ba sa ƙirƙirowa daga aljihunsu ko daga ƙwaƙwalwarsu saboda haka su salaf na ƙwarai hankali a wurinsu to yana taimakawa ne kawai a fahimci nassi ba wai ya kirkiro nassi ba ba wai ya kirkiro dalili ba a abinda Allah ya faɗa ko manzansa sai hankali ya taimaka a fahimce shi shi ne kaɗai aikin hankali a wurin ahalus sunna wal jama'a babban amfaninsa kenan da Allah ya halitta ma ɗan adam hankali to amma su al'asha'ira suka ce a'a hankali shine almasdarul awwal eh shine ma dalili na farko saboda haka suka fifita shi akan qur'ani suka fifita shi akan nassin hadisi kwarai da gaske to wa qaulihi ta'ala da faɗin Allah madaukin sarki da yace radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya ce ya yadda da su sahabban nan su ba sun yadda da shi to mahallu shahid radiyallahu Allah ya tabbatar ma kansa sifa ta ar-rida cewa Allah yana yarda Allah yana yarda daga cikin sifofin Allah shine akwai ar-rida yarda tun daga shi ya ba da labari cewa ya yadda da su waɗannan bayan Allah haka su ba sun yarda da su kaga anan ya tabbatar ma kansa sifar kuma ya tabbatar ma kuma sahabbai ita wanda ka nuna maka dan Allah ya tabbatar ma kansa wata sifa kuma an samu cikin wasu halittu shi ma an ambaci wannan sifar gare shi to baya nuna da na Allah din da na nashi iri ɗaya ne wannan a suna ne kawai aka yi tarayya ba a haƙiƙa ba haƙiƙanin yarda Allah shi kaɗai ya sanar makansa eh ba irin haƙiƙar rida ta mutane ba ce ko ta halittu wa ƙaulihi da faɗansa bismillahir rahmanir rahim a basmala kaga ya kira kansa da ar-rahman ar-rahim sunaye ne daga cikin sunayen Allah su kuma to dama mun faɗa a farkon karatu cewa a wurin ahalus sunna wal jama'a duk wani suna na Allah za ka iya narku sifa a cikinsa amma ba duk sifa za ka narku suna a cikinta ba yanzu misali radiyallahu to ba za ka ce daga cikin suna Allah akwai arradi mai yarda a duk daga sifar ta tabbata to tabbatuwar sifa kadai to bai baka dama kuma ka narko suna waja a rabbuka ba za ka ce daga cikin suna Allah akwai alja'i mai zuwa a an gani amma su sunaye duk suna to za ka iya narko masa da sifa ar-rahman sai ka ce daga ciki yana ɗauki da siffa ar-rahama haka shi ma ar-rahim shi ma yana ɗauki da siffa ta ar-rahama ko da baka gani a nasi ba to shi yasa suke cewa babul asma'i awsa'u min babis sifati babi na sunaye ya fi faɗi sama ga babi na sifa saboda mi suka faɗi haka saboda duk wani suna yana ɗauke da sifa kuma za ka iya cire sifa amma ba duk wata sifa kuma take ɗauke da suna ba ballantana ka ce za ka narko ma za ka narko wannan suna a cikinta mun gane matafiyar tasu? to wannan shi ne to shine babul asma'i awsa'u min babis sifati wa babu sifati awsa'u min babil ikhbari haka suke fada shi kuma babe na sifa shi kuma ya fi yalwa ya fi faɗi saboda babe na bada labari zaka iya cewa Allah baya da farko eh Allah baya da ƙarshe baya da kaza irin bada labari din nan to wannan ana iya yi ko babu nasi za ka iya kore ma Allah abubuwa matukar abin na akwai na kasu a cikinsu an fahimta yawwa za ka iya cewa Allah samamme ne bai kana nufin Allah yana da wani suna a haka ba ko kuma wata sifa a'a babe ne na bada labari an gane yawwa duk musulmi ya yarda da akwai Allah to amma ba za ka samu inda Allah ya tabbatar ma kansa sifa da alwujudu ba wadda su al'asha'ira suke kawo ko su alkullabiya ko almaturidiya an gane amma kuma ɗin Allah samamme ne to babin ba da labari za ka iya faɗa cewa Allah samamme ne to abinda su ahlus sunna wal jama'a suke tafiya akai shi kenan ina fatar an gane kaga kenan suna ba a tabbatar da shi sai da nassi an gane amma in suna ya tabbata to sifa ma ta tabbata saboda haka zaka iya ciro sifa din sifa ba a tabbatar da ita sai da nassi shi suna ba a yadda ka kirkiro ma Allah suna ba kamar yadda su yan bid'a suke yi kamar su al-asha'ira da sauran wasu asufiya in kana karanta littattafansu za ka yi ta ganin sunaye da suke jingina ma Allah wani abun ma sai ya baka mamaki to ba ai nasiru kabara ba a kanu da ya yi kasida yana yaban Allah ya sami Allah suna mai munatu ƙwarai kuwa kasidar tasa tana nan wai cikin suna Allah akwai maimunatu Allah ya kyauta to shi yasa rashin sanin manhajin salaf a babin al'asuba wa sifat to ya jefa wasu da dama cikin bidi'o'i ko dai bidi'a ta al'ashariya alkullabiya da sauransu ko kuma bid'a ta su almutazila da aljahamiya to amma in ka san manhajin su irin wa'annan littattafan to sai ka ga abin nan an gane yawwa ba wai iya tauhidi shine ka tsaya ka bauta ma Allah ka yadda da Allah ke yin komai ka tsaya a nan ba ina fatar an gane to wannan ma ya fi wancan ba rikici ya fi wancan rikici shi yasa za ga mafi yawan rubuce-rubucen magabata ai akan wannan babi ne rubutu da aka yi kan babi na al'uluhiyya da arububiya bai da yawa so da shi abu ne wanda yake a fili to mafi yawan littattafai da aka rubuta manya musnadai to za ka ga a wannan layin ne da wasu babuka ce sunna wal jama'a matafiye su kaza akan kaza manhajin su kaza akan kaza manhajin su kaza akan kaza manhajin su kaza akan kaza eh to amma ni shi sai ya dauka ai da ya karanta al-usulus salasa kashfu shubuhat al-qawaid al-arba kitab tauhid sai ya dauka ai ya san tauhidi a akwai saura eh wani bangare ne ka karanta daga cikin tauhidi daga cikin aƙida ta ahlus sunna wal jama'a to ka gani duk littattafai irin su sunna lil khallal a gani a gaya mafi yawa akan wannan babe ne sauran babuka sunna li abdullah ibn ahmad ibn hanbal daga shi ma da yake shi asali ma ya rubuta shi ne don raddi ga su aljihamiya ɗin asali ya tattauna matsalar ƙur'ani halitta ne ko ba halitta ba ne ya yi musu raddi sosai masu cewa alƙur'anu makhalukun ga su a shari'a lil'ajurri su ka gani ta ma tana nan ga su al'ibanatul kubra libini batta ga asubura kuma bayan ya yi alkubra ya yi asubura ga su sharhu usuli itiqadi ahli sunnati wal jama'a ta allalaka'i suna nan da yawa suna nan da yawa ga su alhujja fi bayan almahajja da abil qasim taimi duk wannan littattafai ne da isnadi da suke dauke da manhaji da aqida ta ahli sunna wal jama'a to ka san su bale ka ce ka san tauhidi wani ba bai taba ganin su ba eh to wannan kaɗan cikin littattafai ɗan sama ga ɗari da an ka rubuta a wannan layin da isnadi to shi shekul islam ya ɗan cicciro su abubuwa ne daga cikinsu sai rubuta wannan littafi don a haddace to Allah ya ƙara mana lokaci duka za mu zo kansu insha Allah to su ne za ka karanta ka zamo ahalus sunna na haƙiƙa salafi ƙwarai da gaske mai bin manzon Allah da magabata shi ne salafiya shi salafiyan manhaji ne ba ƙungiya ba ana nufin yadda manzon Allah da sahabbai suke gudanar da al'amura na addini da na rayuwarsu tsari salabus to sanin wannan da kuma aiki da shi to shi ne salafiya ɗin ba wani abu ba ne to ba mai suka salafiya sai jahili to Allah ya samu gani rabbana wasi'ta kulla shay'in rahma ya ubangijinmu wasi'ta kayal wace kulla shay'in dukkanin komai rahama wajen rahama kaga an samu sifar rahama wa ilman da ilimi an samu shi ma sifar ilimi wa kada bil mu'minina rahima Allah ya kasance mai jinƙai da tausayi ga masu imani shi ma kaga an samu siffata rahama waƙala kataba rabbukum ala nafsihin rahama eh kaga shi ma an samu tabbatuwar sifa ar-rahama eh kataba rabbukum ubangijinku ya wajabta wa kansa rahama eh shi ya dora wa kansa wa huwa al-azizul hakim shine al-aziz mabuwayan sarki al-hakim kuma gwani shi ma kaga an samu suna al-aziz da al-hakim to al-aziz zaka iya cewa akwai sifa ta izza daga cikin sifofin Allah akwai izza da buwaya da nuna kasaita alhakim shi ma daga cikin sifofin Allah akwai alhikima shi ne ɗora komai a inda ya dace a yanda ya dace shi ne hikima an gane yawwa ɗora abu a inda ya dace a lokacin da ya dace to shi ne hikima na ba ta gane ya an cewa ne mai hikima to yana da hikima abin da ake nufi kenan in magana zai yi to zai faɗi abin da ya dace a lokacin da ya dace ga waɗanda suka dace in yayi magana ba a lokacin ta ba sai a ce baya da hikima ko yayi magana ga waɗanda ba su cancanta a yi musu magana ba sai a ce bai da hikima ko yayi magana a inda ba nan ya kamata a yi maganar ba can ya kamata a yi ta shi ba sai a ce bai da hikima to shi ne uru ila sabili rabbika bil hikmati din shi ne hikima din da ake nufi ai an gane fallahu khairun hafizan Allah shi ne mafi alkhairin mai kiyayewa fallahu khairun Allah shi ne mafi alkhairi hafizan wajen kiyayewa duk wani da zai kiyaye abu to ko ba bayan Allah yake wa huwa shi Allah arhamur rahimina kuma shine mafi jinkan masu jinkai duk wani mai tausayi ko mai jinkai to Allah arhamu minhu to ga duk wannan ayoyi suna tabbatar da sifar rahama ga Allah madaukakin sarki wa ƙaulihi da faɗan Allah wa man yaqatul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'ana to shi ma mahallu shahid wa ghadiba Allahu wa man yaqatul mu'minan duk wanda ya kashe mumini ko zai kashe mumini an gane wa man ya katul eh duk wanda zai kashe mumini ba wanda ya kashe ba ba an gane muta'ammidan kuma da gangan to fajaza'uhu in juziya in har za a saka mai da irin abin da ya yi shine fajaza'uhu din jahannamu shine wutar jahannama khalidan kuma yana mai dawwama fiha a cikinta to mahallu shahid wa ghadiba Allah Allah ya fushi da shi ina fatar an gane to da dama wasu irin wannan aya sai suke daukan ai dan mutum ya kashe mutum da gangan to ya kafurta in ma ya mutu a wuce ba haka ba ita ayar ba ta nuna haka shi yasa ai ba Allah ba ce wa man katala ba wa man ya katul wanda zai iya karfin hali ya kashe mu'mina mumini ba cewa aka yi wanda ya kashe ba akwai babbanci duk da haka wasu ke faɗa wanda ya kashe to ba haka Allah ya ce ba bai kashe din ba kai kuma kace ya kashe to sai ya kenan to me hikimar da Allah bai ce wanda ya kashe ba saura ba abu ne wanda yake faruwa ba kasafai a gun musulmi mai hankali bai cikin aikin musulmi aiki ne na waɗanda ba musulmai ba ba abu ne wanda yake faruwa ba to shi yasa Allah bai jingina shi ya nuna a matsayin ai ya riga ya faru ba sai ce wanda zai yi a gane to fajaza'uhu kuma ana maganan nan in juziya in har za a saka mai da ta'addancin da ya yi to ba abin da zai daidai da abin da ya yi sai waɗannan abubuwa jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu wai laifin da yayi to inda za a ce a ɗauko abin da zai yi daidai da sakamakon abin da yi to su ne waɗannan abubuwa to yana magana cewa wanda ya kashe wani yana wuta a ayar babu shi Allah ba ma cewa ya wai an kashe ba cewa wanda zai kashe wa man ismu sharti ne ya qatul fi'il sharti ne fi'il sharti ne jaza'u sharti fa jaza'uhu an gane yauwa saboda ka'idan jawabu sharti ya zo fi'ili to amma tun da ya zo suna to dama ka'ida na cewa dole a gwama ya shi da fa'ul shi yasa aka ce faja za'uhu to faja za'uhu din shine jawabu sharti na ya katul din wanda zai kashe to in za a kwatanta ta'addancin da yayi da sakamakonsa to kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba wai aya tana cewa duk wanda ya kashe to za a yi mai kaza za a yi mai kaza za a yi mai kaza za a yi mai kaza kun gane fikihun ayar yawwa da haka Allah ke nufi to ba wannan larabcin zai yi ba an gane da waccan ma'anar Allah ke nufi to ba da wannan larabcin zai yi ba sai cewa man katala mu'minan ko haka ayat take kaga ya riga ya yi yanzu hukunci za a faɗa to shine sai a kawo wannan to bai ma riga ya yi ba cewa aka yi wanda zai yi ƙaddara aikin nasa ake yi da kuma ƙaddara sakamakonsa an fahimta? to wannan shi ne na? in ya in har in za a saka masa kinan zai iya ba za a saka masa ba eh shi yasa ya su galiban suke kaddara in juziya in har za a saka masa kenan zai iya yiwa ma ba za a saka masa ba ma'ana da za a faɗi me ya sakamakonsa me ya abin da ya dace da shi to shi ne wannan shi kawai abin da aya take nuna maka fa dawa ne zai yi kaza to kaza ne a daidai da irin laifinsa amma ba fa ana nuna dole sai an masa waɗannan abubuwa ba ko da bai tuba ba zai iya yiwa ko ba a yi musu ba za a yi masa ba wani dalili ya hana ya zan Allah ba zai sa shi wuta ya dawabar da shi ba kuma ko mun ɗauka haka khalidan baya nuna dawama fiha a wuta zai iya ɗauka da ba usulubi ne na larabawa in zama zai ɗo lokaci da yawa to sukan yi amfani da labazin alkhulut amma ba da ana nufin dawama ba ba don ana nufi ba an fahimta? su don ka kashe mumini da gangan zai iya yiwa ɗin a yi ma waɗannan abubuwan zai iya yiwa kuma ba za a yi ba saboda hawayo in dai ba kana jin cewa kashe shi ɗin halat ba ne to musulmi ne kai to musulmi kuma ya tabbata bai dawama wuta kaga kenan ayan ba haka take nufi ba duk musulmi wanda yake da gwargwaron azzarra na imani a ransa duk abin da ya ba zai dawama a wuta ba kaga kenan wancan ma'anar ba shine ma'anar ayan ba ana fassara ta ba daidai ba ne eh in har za a saka masa to kaza kaza kaza kaza kaza in kuma ba za a saka masa ba shi kenan subhanallah a hawa ga wani da ita ya karya eh mudari ne mustaqbal wanda zai yi ba wanda ya riga ya yi ba kenan wanda ya riga ya yi ya hatamil zai iya yiwa a hukunta shi da waɗanga abubuwa amma duk da shi ba da wama a wuta zai iya yiwa kuma a kyale Mm. eh ƙwarai ku sai a yaye masa sai a yaye masa eh yawo wato ka gani yawa Allah ya ce ya yi firi ya yi firi saboda haka ya tafiyan shi ya tafiyan shi walaikun salam eh eh eh eh to ai dama shi ƙur'ani babban matsala kun ga karatukan ga da ake yi to shi zai buɗa ma hanya ka fahimci ƙur'ani yadda ya kamata mafi yawa gaskiya wasu akwai ƙarancin ulumul ala na hau bai ishe su ba luga ba ta ishe su ba tasirifi bai ishe su ba usulul fiqh bai ishe su ba balaga ba ta ishe su ba to to wai kaka a ce dai babu gaba ɗai eh ko ba haka ba to shi ne eh na'am eh eh eh eh mm mm a babu wani sauki tun da bayani ne wanda zai yi kaza to in za a saka masa kaza za a yi masa kaza za a yi masa to yana da tabbacin in yayi ba za a yi ba kaga shi ma akwai gargadi ciki tun da abin gaibi ne shin za ka zamo cikin waɗanda ba za a yi ba ko za a wa? kaga akwai tsoratarwa wannan ba zai jayi wancan ba eh to ai wagga fassarar tana sa akwai waɗanda sun kai amfani da ita suka ce to tunda an ce ne ko sun tuba ba tuba za su ci gaba da abinsu tunda an ce kwai an ɗora mai waɗanga abubuwa eh to ka gani kawai shi Allah hukuncin yake faɗa abin nan aikin yake faɗa da sakamakonsa an gani yawwa ai misali kamar a makaranta ne za a kawo dokoki da kaza wanda ya kaza za a yi masa mi amma lalle ne duk ɗalibi ya yi wannan abin sai an to kamar haka nan na fa to shi ne Allah yake so a gane a wannan ayar ba kuwa ka yi ba eh kaga an yahe mai ya shiga aljanna ka gani to kamar haka ne a gidanka ka tsara hukunci kaza da kaza da kaza da kaza wanda ya kaza da kaza sai ka ga wani yayi an hukunta shi wani kuma yayi to shine ba ayan take magana to kaga ana tsara dokokin shi Allah ya yi wannan ne littahaziri kamar yadda kai ma mai ma'aikata ko mai ma'aikata za ka kirkiro waɗannan abubuwa don mi don kar a yi abin to ka gani to wannan wa'idi ne wannan wa'idi ne shi ake kira da alwa'id Allah yana nuna munin kashe musulmi da gangan shi ne kawai suna nan da yawa Allah shi yahe mana kurakuranmu a ba mu ikon gyarawa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah